صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa alkhairi da albarka a cikin shi ya ‘yan uwa musulmi yau muna talatin da watan zulki'ida hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 440 wanda ake ce ma shi ne 21 da watan da watan bakwai shekara ta 2000 miladiya 2020 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul shu'ara a karatu na ƙarshe mun tsaya a kan aya ta ɗari da hudu yau za mu tashi insha Allah kan aya ta ɗari da biyar a cikin suratun shu'ara na'am ɗari hudu dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah ya fita alaik za mu tashi kan aya ta ɗari da biyar idan kuma kuka duba gobe in Allah ya yarda za mu shiga wasu kwanuka masu tsada a cikin musulunci kwanuka ne wanda babu kamusu kwanuka ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su inda yake cewa wal fajr wal layalin ashar kwanuka ne masu muhimmanci wanda ya kai bawon Allah ba zaka taba samun irin wannan kwanukan ba a cikin shekara duk shekarar da take huce maka Sheikh Uthaymeen rahimahullah yace iya mamaki zaka ga mutane suna kokari suna ijtihadi na mamaki a cikin Ramadan kuma idan goma wannan ta farko ta watan Zulhijja ta kama sai kaga mutane kamar ko aka su kawo ba alhali annabi yace ya dan adam kaji da kunnanka babu kwanika a cikin rayuwa wanda aiki mai kyau suka yi soyuwa a gurin Allah tamkal wannan kwanukan guda goma ka duba haka gani gara basa ce wadda take ita ce suka ce ya rasulullah hatta aljihad fi sabilillah har yaki a cikin tahiyyar da tahorgin Allah annabi yace hatta aljihad fi sabilillah hal yaki a cikin tahiyyar da aikin Allah bai kai ba faralar wannan kwanuka annabi ya istisna yace sai dai mutuna da ya huta da dukiyar shi da ran shi ya tahi gurin yaƙi bai dawo da komi ba bai dawo ba da ran shi kenan aka kashe shi dukiyar shi kuma duka gaba ɗaya ta shiga shine zai kamo falalar da ke cikin wannan wata ya ƴan uwa musulmi muna kira da babban murya muna kira kuma ga dukkan da'i mai da'awa zuwa ga Allah ga dukkan limamin juma'a ga dukkan mai faɗi aji ya yi kira ya fayyace ma mutane wannan gara ƙasa ta cikin wannan kwanaka lokaci ne zaɓaɓɓe na amsa addu'a musulmi yana ibada amma mai hankali yana dubawa ko da yaushe ya duba ya ga al'afdal fal'afdal mafifici ya dinga ƙaddama mafifici zuwa mafifici menene ake so ka yi a cikin wannan wata gobe zai kama insha Allah domin yanzu ya kama tun da rana ta fada alhamdulillahi rabbil alamin an gan shi ma an gan shi ma anan ko alhamdulillahi rabbil alamin kenan wata yanzu muna cikin shi muna cikin shi yanzu duk wani aiki da ka sani na alkhairi idan kai Allah yana son wannan abu ya jama'a Allah yake so kai kuma kai kada ka gani kenan a tashi tukuru mai azumi yayi azumi mai salloli a lokaci ka su huce ka a cikin jam'i a masallatai ka yi matuƙar samun sahun gaba ka yawaita na filfiloli karatun ƙur'ani idan ka yi ƙoƙari har kai sabtar ƙur'ani ka ci riba sadar da zumunci biyayya ga uwaye duk wani abu na alkhairi saraka kada ka kuskura ka rena saraka ko mun kankantata ka bada ta saraka faɗa mai daɗi da zaka gaya ma ɗan uwanka ka faranta mai ciki muka ce in ba ƙarya ba ce karin mishi domin ƙarya haramun ci duk wani abu na alheri kada ka rena shi daga wannan lokaci har zuwa kwanukan su ƙare wal fajar wal layalin ashar su ne wannan an tambayi ibn taymiya yake cewa sai yayi aljam'u bainal qawlayn da kwanukan ramadan na ƙarshe da kwanukan zulhijja na farko wanne ne suka yi falala hadisi dai karara ya nuna cewa kwanukan zulhijja wannan sun yi falala haka ne hadisi karara Allah ya fi son aiki a wannan lokaci amma gama maganganun guda biyu yace darurruka gaba daya na Ramadan wanda suka ida da Lailatul Qadari su ne gaba amma yini gaba daya na Zulhijja wanda suka ida da Arfa su ne gaba a sha'anin yini kun ji aljam'u bainal qawlayn to tashi zakai tukuru dan uwa musulmi karibanci wannan lokaci wallahi baka sani ba ka sake samun shi ko ba zaka sake samun shi ba rayuwa ce kullun kana ganin kai ne za a kai abin ne tashi tukuru biyayya ga uwaye sadar da zumunci salloli a lokaci karatun qur'ani saraka azumi rar arfai kenan zata kama rar alhamis azumi kowa yake duk wanda bai hau ba arfa a shekarar nan azumi zai ka wuri da azumi kuma kai ta'adda'a musamman daga rana ta karkata zuwa faduwar rana lokacin arfai dan annabi yace khairu du'a du'a arfa hiyayyan addu'a ita ce addu'al arfa rayuwar arfa du'a yawmul arfa hiyayyan addu'a cikin rayuwarka ita ce addu'a ta wannan rana saboda haka bukatunka hannu cikin akwati ka hudu su a wannan rana ka gaya ma Allah wai Allah ba bai san ba abin da kake so ya sani tabbatar mulkin shi ce sai ka waɗe saboda kai bawa ne shi ku Allahu ne sai ka faɗi an gane da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu ma qult ana wan nabiyina min qabli ashiyata arfa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hiyayyan abinda nace na addu'a da ni da annabawan da suke tun gabani na a wunin arfa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ka yawaita yinta ka yawaita yinta a wannan rana kai azumi kai ta roƙon ubangiji subhanahu wataala ka azumci daman abin da ya saukaka a gare ka a cikin kwanukan kuma ga azumin ne yawm arfa domin wannan kwanuka al'amal salih ahabbu ila Allah aiki managarci yahi soyuwa Allah yake so ka yi wanda ya halce ka yake so kai ya ka gani ba Allah Allah sa mu Allah ba mu ladan gaba daya Allah sa Allah karba ayyukan mu gaba ke daya wannan kenan mu komo kan surar mu muna cikin wannan sura na shaytanir rajim na'am كذبت قوم نوح المرسلين نعم إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin annabi Nuhu. Dama mun huce labarin annabawa, kuma na gaya muku mun yi bayani a cikin wannan Sura tana karantar da mu labarai da dama na annabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan aya ta ɗari da biyar Allah ya ce, Kaddabat ƙaumu Nuhinil Mursale. Ai, mutanen annabi Nuhu, yanzu mun shiga labarin annabi Nuhu, sun ƙaryata ma'aika. ku duba ku gani yaya kiran annabawa yake gabaki daya menene suke kira zuwa gare shi yana daga cikin hikima ta kiran annabawa za ku ganta gaba ɗaya salo ɗaya ce duk ma'aikin da Allah ya aiko kiran nasu salo ɗaya ne kuma su annabawan da Allah ya aiko Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin hikimai da ya aiko annabawa ce abubuwa kamar guda uku na farko wa ma arsalna min qablika illa rijalan Allah ya ce mu aiko batun gabaninka sai dai mazaji kun ji ɗaya kenan Allah bai taba aiko annabi mace ba tare da cewa mata suna da daraja suna da daraja musulunci ya kamba masu ya ɗaukaka su ya kai su matsayi abin yabo mun sha bayani cewa musulunci ya ɗaukaka mata hiye da yadda suke a da mun sha bayani cewa da kowace masu ta san yadda take a da musulunci ya zo da ba zaka samu kahura ba da duk matan sun zama musulmi kuma musulunci yake kalubalanta duk wata aƙida ta duniya duk wani addini duk wata civilization in akwai addini ɗaya wanda ya ɗaukaka mace yadda musulunci ya ɗaukaka ta ya fito a gani eh a gulguje musulunci ya ɗaukaka mace tana cikin cikinta cikin cikin uwarta kamun zawon musulunci duk wanda aka ba iya mace ya tawara min alƙawmi ya tara min alƙawmi min su'i ma bushira bi zaka ga wai yana kumya mutane wai saboda mugun albushirin aka bashi mata shi ta aihe iya mace sai ya fara tunani a yi musu ƙaho alahunin abin da dusu ya kama ta a walakance ko ya je ya binne ta ya kashe ta ya huta da jaraba su a gurinsu jaraba ce sai musulunci ya zo sai Allah ya ce ya habu liman ya sha ya habu liman ya sha inasa
kuma ha wa ya habu liman ya sha uzzuku kuma ha aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa in ya ga dama kuma ويب- ويهب لمن wa yaj'alu man ويجعل yasha من يشاء أقيما.
أقيما
Allahu akbar musulunci ya zo ya fara bayani da mace Allah yake ba da kyautar ɗiya mace ga wanda ya ga dama kai mai ɗa namiji sai ka yi shiru an fara da ɗiya mace Allah yake ba da kyautar ɗiya mace ga wanda ya ga dama ya ba da kyautar ɗa namiji ga wanda ya ga dama ko ya ba da maza da mata ga wanda ya ga dama ko kuma ya sa mutum ya zama to ba karare ba ya aihuwa malaman tafsiri wasu daga cikin malamai sun nuna cewa da aka fara cewa mace nuna afdaliya ne nuna fifiko ne tun tana cikin ciki musulunci ya girmama ta da aka aihe ta tana yar karama annabi yake ce mana duk wanda Allah ya ba yan mata guda biyu ya kyautata tarbiyyarsu ya caccale su har ya musu aure za su zame mishi garkuwa daga shiga wuta ka duba fa ba ɗiya maza ba aka ci ‘yan mata aka ci duk wanda Allah ya ba ɗiya mata guda biyu ya tattale su ya hayya musu arme sun zama mai garkuwa daga shiga cikin wuta wannan ba daraja ba ce daraja ce idan ta girma ta zama budurwa za a mata aure Allah ya ce wa ataytum ihdahunna وآتيتم إهداهن ku قنطارا duba hoyin da Allah ya ce sarakin zaka iya ba su kintar menene kintar wata dukiya ce wadda ba ta da kima saraki bai da iyaka zaka ba su miliyan diyawa akan sarakinta Allah ya bar abun a buɗe wannan ba darajta bace maimakon da a saye su a zubda su a kashe su wannan ba darajta bace ba lokacin da ta zama mata tana cikin gidan mijinta sai Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf وعاشروهن ku duba ku gani ku بالمعروف zauna da su da kyautawan zama kyautawan walahunna misalin ladhi alaihinna ولهن مثل bil ma'ruf الذي عليهن بالمعروف ku duba irin darajar da Allah yake ɗaukaka su yake kai su wani irin matsayi kai ma lokacin da ta aihu kai namijin sai wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah mun a haƙƙun nasu bi husnul sahabati wane ne mafificin wanda zan ma biyayya a cikin rayuwata annabi ya ce ummuka uwarka ya ce thumma man kuma wa ya ce ummuka uwarka thumma man kuma wa ya ce ummuka uwarka so nawa tukwana ya ce babanka ku duba hukumin har lokacin da za ta shiga cikin kabari ta mutu ba a ce ba wani ajanabi wanda ba muharraminta ba ya kama gawarta ya sa ta kabari a sai mijinta ko ɗan uwanta ko ɗanta su za su kama ta su sa ta cikin kabari wannan ba daraja ba ce to musulunci ya ɗaukaka mace shi yasa musulunci yake kai hari ga kowane aƙida kowace aƙida in akwai aƙida da ta ɗaukaka mu- ta ɗaukaka mace kamar kamar yadda musulunci ya ɗaukaka mace babu amma muna zancen annabi ne Allah bai taɓa aiko annabi ba mace sai dai annabi mine sai dai annabi namiji yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى mazaje Allah ya aiko kuma daga cikin yan binni Allah bai taba dauko annabi ba dan karkara bai taba aiko annabi ba dan karkara saboda kai yan birnin su rena shi sai dan binni dan babban gari kuma namiji ba mace ba hikima ta biyu kuma sai wanda a famikinsu bai taɓa mugun abu ba daga an ce wane a gidansu wane gida ne na karamci ba an ce wane ba ce kai wannan yan iskan akwai irin wannan usraƙin Allah kiyaye mu da kyal a samu mutum ɗaya ko biyu ya sha a gidan wannan ai musiba ce Allah kiyaye mu amma daga an ce gidan su wani a wannan gida ne na karamci masu mutunci mutane ne masu sai daga irin wannan famikin Allah yake aiko annabin shi wanda kai baka isa baka wulakantar da shi kun ga hikima ta aiko annabawa Allah subhanahu wataala wannan ba aiko ba a taba aiko annabi mace ba kuma ba a taba aiko annabi ba dan karkara sai dan birni kuma ba a taba aiko annabi ba sai gida mai mutunci haka abubuwan suka tahi na annabawan Allah subhanahu wataala Allah da yace kadzabat qaumu nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata ma'aika kun ji sai aka ce wai ma'aika su kuma ma'aika nawa aka aiko musu annabi nuhu ne shi ɗaya ko kuma sai aka ce ma'aika menene zaka gane anan ashe karyata annabi ɗaya karyata dukkan annabawan ne eh mu musulmi la nufarriqu bayna لا ahadin نفرق منهم.
بين أحد منهم na'am ونحن له مسلمون ba mu bambanci tsakanin kowane annabi kowane annabi mun yarda da shi domin in kai ra- da kowane annabi ba kai raba da annabi ɗaya to sunanka kahuri kamar ka karyata su ne gaba ɗaya annabawan kaga sai Allah ya ce min mine anan kazzabat qaumu nuhinil mursalin ai إذ قال mutanen لهم أخوهم نوح لا تتقون mutanen annabi nuhu sun karyata ma'aika shine sun karyata annabi nuhu lokacin da dan uwansu na jini shine annabi nuhu na garin su yayi huto yace musu ala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin ni ma'aiki ne daga gurin Allah amintacce zan ba ku labari da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so ba za ku ji tsoron Allah ba yace musu mi فاتقوا الله وأطيعون ku ji tsoron Allah wa ne ku bi ni in shiryar da ku hanya madaidaiciya to kowane annabi kowane mai yin wani aiki iya tsime a biya shi iya tsime ya samu wani lada to shi annabi da yake gaya mana wannan abun iya tsime duk wanda aka shiryar da shi ya ya biya shi ko ku baya tsime sai Allah ya ce mi وما أسألكم عليه من أجر na'am إن أجري إلا على رب العالمين kun ga wannan magana dukkan annabawa haka suke faɗi ma mutanensu wa ma as'alukum alaihi min ajar wannan wa'azin da nake muku wannan kiran ku da nake zuwa ga Allah ban ce ba sai kun biya ni zan gaya muku abin da Allah yake so in ajriya illa ala rabbil alamin lada na kawai yana gurin ubangijin talikai wannan abin da nake Allah nake so ya biya ni subhanahu wataala so nake Allah ya gafarta mini ya sanya ni aljanna ku biyo ni in shiryar da ku hanya madaidaiciya Allah ya sanya mu aljanna gabaki ɗaya da ni da ku dukkan kira ne wannan na annabawa gaba daya yace mi ne kuma fattaqullaha فاتقوا الله وأطيعون yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa atiuni ku bi ni in shirye da ku hanya madaidaiciya diyawa zaka ji daga cikin mutane an ce wani ka ji tsoron Allah sai ji wai kamar an kafa mai wuka a zuciya kowa ya san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam iya tsoron Allah ko bai tsoron shi kowa ya sani ko sai ga Allah yana kiran shi yace ya ayyuhan nabi يا أيها النبي اتق الله to ku duba ku gani ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah tunatarwa ce wanda ka ji tsoron Allah addu'a ma za ka yi Allahumma ij'alni minal muttaqin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tsoron ka amma kan mutum ya ce ma wanda ka ji tsoron Allah to kaza kaza ka haro mishi ka dinga tsoron Allah a zuciya yake eh tsoron Allah a zuciya yake da zuciya taka ta gyaru da baka yi ba abin da kake eh annabi ya gaya mana wa inna fil jasadi wa inna fil jasadi mudga idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasadat ala wa hiya a cikin jiki akwai wata tsoka in ji annabi ya ce in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓace kuma dukkan jiki ya ɓace wace ce ita ce zuciya kenan ka ce tsoron Allah a zuciya yake kuma a hili baka yin abin kirkin kenan zuciya ta ka bata gyaru ba shi yasa jikin naka ya ɓace kai mugun abu akan waɗal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ka ji tsoron Allah cewa zaka yi Allahumma ij'alni minal muttaqin ko kalma wadda take ta dace haka nan Allah ka sanya daga cikin masu tsoronka addu'a ce kai ya ce ku ji tsoron Allah ku bi ni in shiryar da ku hanya madaidaiciya to mi suka ce mishi قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون wannan ita ce hujjar duk wani kasurgumin kahuri shi shi yake yayi kuɗi ai inda talakawa suke shi ba anan yake farkon magana da suka gaya mai iya kiran su wai su ji tsoron Allah su gudu tare su tsira tare ta suka anu'minu laka wattaba'aka al-arzalu ya za mu yi mu bi ka kana karantar da mu ya za mu yi mu yarda da kai mu yi imani da kai alhali kaskantattu almajirai wanda ba su da komi talakawa suke gindinka wai su mizaninsu na auna gaskiya da ƙarya a inda talakawa suka je wannan a baya a wurinsu inda masu kuɗi suka je wannan nan ne daidai gaskiya a wurinsu to don talaka ya je gaskiya ya gani ya bi kai ma ka zo addinin nan ba da kowa bane na Allah ne kai ma ka zo in kai imani ka bi yanda talakan ya bi kuma dukiyar nan a hannun Allah take shi yake ba wanda ya ga dama yanda ya talauta shi haka ya arzuta ka ya iya arzuta shi ya talauta ka wa ma dalika ala Allah bi wa ma dalika ala Allah bi aziz wannan ba komai bane a gurin Allah subhanahu wataala saboda mi saboda Allah shi fa'alun ne lima yurid إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إذا أراد شيئا أن يقول له كن
al'amarin Allah idan yayi nihin wani abu kawai zai ce mai zamanto sai ya zamanto kuma wai abin da ya ga dama yake yi ba tilasta shi ba ake ba sa shi ba ake kai bawa sai dai kai ta roƙon shi ka naci kai kuka kana naci in kana son wani abu don ya baka haka al'amarin Allah yake subhanahu wataala da suka gaya mai haka sai ce mi qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun na'am in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun na'am wa ma ana bi taridil mu'minin na'am inana illa nadhirun mubin kun ji amsa tafsassa amsa mai hikima amsa ta annabin Allah su yanzu shi ya yi kiransu zuwa ga bautar Allah su sun kame hujja cewa wai talakawa kaskantattun mutane ke biye da shi su bisa biye shi ba to ku ji amsa sai ce wa ma ilimi kala ya ce wa ma ilimi bi ma kanu ya amalu ina ruwana da abin da suke yi sun ga gaskiya ne suka bi kenan duk wanda ya bi gaskiya ya ga gaskiya ya bi kawai yace in hisabuhum illa ala rabbi lisayin su sakamakon su iya gurin ubangiji na subhanahu wataala da kun yi sani da kun san haka da kun bi da kun san haka lisayin su sun ga gaskiya suka biyo ni kawai wama ana bi taridil mu'minin kuma ni bazan taba korar su ba bazan taba korar mu'minai ba saboda ku in ce in kore su ku ku zo ku yi imani aje ayi bi babu kuma Allah da ce ya haka duk wanda ya imani a yi a tahi da shi ita gona addini ko kuma safina bato na addini bato na addini an wara da kai an ida da kai shi ne ba an wara da kai ba ka sauka cin kasuwa an huce an tahi an barka a'a a fara da kai eh haka ne safina ce safina tunuhu ce jirgin ruwa ne an hayo to a sabka da kai kal a hayo a barka a hanya ko ka sabka a'a an gane abin da nake ni ko ba gane ba wato abinda ake nihi mu duka gidanmu da farko mu a aljanna muke saboda aina babanmu yake aina aka halice shi a aljanna ko annabi adam gidanmu ne gaba mu sai aka kawo mu nan dan a jarabce mu kuma aka kawo mu mai maidawa jirgin kullum maidawa yake to ka yi ƙoƙari in an maida ka koma gidanka na farko gidan kakanka kal a canza maka gida ban sani ba ko kun gane abin da nake an gane da kyau ko kai matukar kokari lokacin da ka hau jirgin za a kai ka a kai ka gidan kal a kai ka gidan wasu eh a kai ka gidanku wanda babanku kuka huto a yi jarabta ka ci jarabawa ka koma gidanku kal ka kuskura ka yi abin da za a kai ka gidan wasu haka al'amarin yake tafiya sai mai Allah ya ce inana illa nadhirun mubin ya ce aini ma'aiki ne ni nadirun mai galgadi ne mai bayyana galgadi ina kiran ku ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce mai me قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين kashi amsa iya kiransu da alheri suna maida mai da mugun abu kalu suka ce la illam tantahi ya nuhu kai nuhu idan ho baka hannu ba da cewa Allah ɗaya ne idan ho baka hannu ba da cewa a zo abota ma Allah la takunanna minal marjumin zaka zamanto daga cikin jeheku mu jehe ka mu kalka- mu kashe ka mu jehe ka da duwatsu ko kuma mu jehe ka da muguwar magana mu kukkulla mu kukkulla maka sharri wanda ba mai sauraron ka shine marjumin kin wannan sai yace ni قال رب إن قومي كذبون na'am ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين annabi nuhu alaihi salam sai da ya zamna shekara dubu ba hamsin yana kira mutane zuwa ga bauta Allah ya yi kiransu da dare ya yi kiransu da rana wa inni da autuhum قال رب إني دعوت قومي ليلا ليلا ونهارا.
ونهارا ya ce ya ubangiji na yi kiran mutane na dare da rana na yi kiransu dare da rana falam yanzu duhun ولم يزدهم دعائي إلا فرارا
da a wannan da nake musu ba abin da take kara musu sai kara ne santa daga gare ni annabi nuhu yayi kira yayi kira shekara dubu ba hamsin babu wanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan daga cikin mutane yan kaɗan abin da ya kai shi gaya ya kai shi ya ƙosa ya ƙosa to shine yace qala rabbi inna qaumi kadzabun yace ya Allah mutane na sun ƙaryata ni mutane na sun karyata ne kaga wannan magana ta annabi ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa yace ma Allah rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana وقال مهجورا.
ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا yace ya Allah mutane na sun dau wannan alqur'anin abun kaurace ba to anan maganar dake da kwai kai kakka zamanto daga cikin masu wanda al- annabi ya kai karansu gurin Allah ƙaumi ya ce ƙaumi mutane na sun ɗauki wannan ƙura'ani abin ƙauracewa to kai kaka ƙaurace ma ƙura'ani kada ka kuskura ka ƙaurace ma ƙura'ani a wuni ka karanta aya ɗaya don Allah kawai tilawa ka karanta aya biyu ka karanta izi ka karanta izi biyu a wuni kullum shi ne ƙura'ani da Allah ya aiko mana shi kuma allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به waɗanda muka ba littafi suke karatun shi matuƙar karatun shi sai Allah ya ce su ne suka yi imani da shi kai tun yaushe rabanka da ka ɗau ƙur'ani kawai ka karanta don Allah idan ka zamanto kana naci a ƙur'ani to kai ne ka yi imani da shi in ji Allah kuma kada ka zamanto waɗanda suka ɗauki alƙur'ani wannan abun gujewa kaga nan mu komo kan zancen annabi nuhu yace inna qaumi takhaw inna rabbi inna qaumi kadzabun ya Allah mutane na sun karyata ne yace faftah baini wa bainahum fataha ya Allah kai hukunci tsakanina da su to annabin Allah ya kai ƙara gurin Allah Allah kai hukunci tsakanina da su wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin Allah ka tserar da ni da wanda suke tare da ni mu'mine ka tserar da ni daga wannan kafuran mutane ita ce da addu'ar da annabi nuhu yayi yake cewa rabbi la tadhar alal ardi قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا na'am إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا
ku ji addu'ar da annabi nuhu ya ma mutane shi ya ce rabbi ya ubangiji la tazar alal ardi kada ka bar a bisa ƙasar wannan duniya gaba ɗaya minal kaifiri na da yara gida ɗaya na kahuri kakka bari gida komun ƙanƙanta shi inda na kahuri ne kakka bari shi ɗaya da yara wasu na fasara shi da damurugu da yara gida ko ɗaya in na kahuri ne kakka bari shi Allah magana ta ƙare addu'a ta tahi kuma addu'a ta shiga duk duniya za a halakar da kawurai gaba ɗaya za a halakar da kawurai yahudi mai hujja innaka in tadharhum yudullu ibadak ya Allah in ka bar su suna batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara duk wanda za su aiwa fajiri ne kaguri ne suna ta mushi hudu ba cewa kal ya bi addinin Allah kowane ne za su aiwa akan fajircin su za su yi amma shi annabi ya ce kullum mauludun yuladu alal fitar duk wanda za a aiho ana aiho shi ne akan la ilaha illallah sai ya shigo duniya illa an abuwahi fa yuhawidanihi uwayen shi sai su maida shi mai addinin yahudu ayu nasrani ko su maida shi krista ko kuma wa ko su maida shi ba majushe wanda ma bai da addini ga sunan kala kala kenan hudu ba uwaye ce suka maida shi wannan wanda a lahira sai an tsaya gaban Allah babanka ya dora ka kan musulunci ya dora ka kan sunnan annabi Muhammadu ya ida ma ya sa ka kan aqida ya ida da kai kai ko baka yi ba wannan taka ta rago tunda shi ya karantar da kai amma wanda suka lalata iyansu hallo akwai shari'a gobe kiyama annabi nuhu da yi wannan addu'a fa anjaynahu فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Allah yake cewa sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da shi da waɗanda suke tare da shi fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake maƙil mashhun a cike da mutane da dabbobi domin ba a lokacin nan ba aka ce an halakar da su thumma je ka gaba ثم أغرقنا بعد الباقين bancin wanda suke cikin wannan jirgin ruwan alba'adul baqin sauran da suka yi saura gaba ɗaya Allah ya durmiyar da su ruwan wanda aka yi a duniya duk duniya ne hannun gurin sai da aka yi ruwan sai da ya halakar da duniya gaba ɗaya babu mai rai sai wanda yake cikin jirgin ruwan annabi nuhu safinatu nuhu ita kuma jirgin ruwan tarihinta da dama bancin ya'i da sata da bullo ruwan da ƙullo ruwan sama tana yi ƙasa tana ƙullowa wakila ya ardubula ima'aki wa ya أرضب لئيماءك ويا سماء وقلعي وقيد الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود Allah subhanahu wata'ala da ya umarci sama take ruwa ake ruwa ake ruwa ake ruwa ƙasa tana hudu ruwa babu abin da ya saura sai wanda suke cikin jirgin ruwa yaya aka yi hikima ta Allah nemi musulmi duka su shiga suka shiga nemi duk dabbobi kowane irin tsinfi saboda halakar da kowa za a yi su shiga Allah ina zan same su Allah ci kiransu za su shiga in yace doki sai ya ga doki da doki da dokiya godiya ko to da godiya doki da godiya sun shiga a'a haka nan ne ko ba haka nan ba ne ba doki da godiya in yace jaki sai ga jaki da mi jakka sun shiga in yace raƙumi sai ga raƙumi da taguwa in yace giwa da giwi ko da toron giwa sun shiga haka Allah subhanahu wataala ya tattara da tsuntsaye da dabbobi da mutanen da suka musulunta ita kuma jirgin ruwan da ruwa ya fara ɗagawa da tahiyyarta da burkinta da kwanarta yaya Allah ya ce وقال اركبوا بسم وقال اركبوا وقال فيها.
اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها
inna rabbi إن ربي لغفور رحيم wa qalar kabu fiha aka ce ku hau cikinta bismillahi ita ce gudunta da burkinta da kwanarta bismillahi ake cewa kawai jirgin ruwa tana yawai ta ɗaya a duniya bismillahi sai ta yi kwana mu dai in an je can kai mu tsaya mu huta bismillahi bismillahi mu tahi bismillahi ta yi nan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin وهي kaljiba تجري بهم في موج كالجبال zaka ga tana tahiya cikin kunhun ruwa ruwa yana harkowa bisa duniya ne wa gaba daya ka ce wani dan kareren dutse ne haka take tahiya jirgin haka take tahiya haka take tahiya kamun ruwa ya daga da Allah iya tausaya ma wani da ya tausaya ma dan annabi nuhu ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين annabi nuhu yayi kiran dan shi ashe dan nashi kahuri ne shi yasa har kullun ake bayani cewa jingina ga babban rumbu ba ta hudda yunwa kada mutun ya ga cewa baban shi musulmi ne in bai yi ba ba inda zaya kakki zaton mijinki iya addini in biki ba ba inda zaki kakkai zaton matarka musulma ce in baka yi ba inda zaka kowane ne ko mun kusancin kusancin ku sai kayi kawai addini sai kayi tun da annabi ya tambayi ya ce ma fatima ɗiyar shi ta cikin shi ya ce mata ya fatima bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fatima ɗiyar muhammadu shi ho yake faɗi salini min mali ma shi'it ki tambaye ni daga dukiya ta abin da kike so la ugni anki min allahi shay'a yace ba na iya miki komi gurin allah sai kin yi annabi nuhu yana kiran ɗan shi ka zo mu hau ka zo mu hau jirgi yace sa'awi ala jabalin ya asimuni min bar zan je dutsi baba bar na kahe na kahe a dutsi mutane kahure duk sun hau dutsi ya asimuni min alma ya ishe ni daga ruwa qala la asimu al yawma قال min amri لا llahi عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم yake ce mai ai babu wanda ya isa tsere ma al'amarin Allah a yau sai wanda Allah ya ji kai ana hadin haka yana hadi yana hadi yana hadi Allah ya ce wahala bainahumul maush وحال بينهما الموج فكان من المغرقين sai wata kunwa ta ruwa ta zo ta gitta tsakaninsu shi kenan kowa bai ganin kowa jirgin ruwa ta tahi ɗan na annabi nuhu ya durmiya gaba ɗayansu suka hallaka aka yi da ruwa an kashe kowa allah ya ce sama ta dakata ƙasa kuma ta zuke ruwa kunshin da aka yi ba ƙasa kuma take kwankwada take kwankwada take kwankwada tana ja tana ja sama ta dakata jirgin ruwa kuma a sama tana ta yawo bismillah ko ina yawo take sai da ta zo harkon dutsi wanda ya yi kowa tsawo judi ake ce mai wastawat alal judi da ta zo daidai judin tak busa dutsi kamar tsibiri sai ta tsaya a nan busa dutsi eh dutsi yana nan kuma jirgin ruwan tana nan in kai kuɗi ka je ka gani safinatu nuhu eh shine wannan yawon bude ido na musulunci ka je ka ga safiratu nuhu ga tana wadda ta kewaye duniya shikenan magana ta kare Allah ya halakar da su وقيل بعدا للقوم الظالمين aka ce nesanta da rahamar Allah ga azzaluman mutane magana ta kare kun gani a haka da aka halakar da su to inna minani Allah ya ce إن في ذلك لآية a cikin wannan gwagwarmaya da muka gani na labarin annabi nuhu ko kuma a ce wani daga cikin labarin annabi nuhu saboda labarin shi da yawa ne inna fi dalika la'aya lalle a cikin wannan akwai aya akwai alama na dole ka kaskanta ka koma ga Allah wa ma kana وما aktharuhum كان mu'minin أكثرهم mafi yawan su su sani ba su مؤمنين imani mafi yawan su mafi yawa daga cikin mutane ba su imani wa inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم shi kuma al- ubangijinka Allah lahuwal azizur rahim shine al-azizu mabuwayi wanda babu abun da ya gagare shi rahim kuma mai jin kai mabuwayi ne babu abun da ya gagare shi kuma mai jin kai ne yanda ya ga dama shine ar-rahman ar-rahim mai tausayi mai jin kai mai rahama mai jin kai sai mi gaba كذبت عاد المرسلين na'am إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون na'am إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
daga nan mun ƙi da tarihin annabi nuhu a cikin wannan sura za mu shiga tarihin wani annabi allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin annabi hud ya ce kaddabat ƙaumu hudin kaddabat adinul mursalin adawa sun ƙaryata ma'aika wani shi irin magana mu taɗa zuko sai aka ce ma'aika shi kuma annabi nawa allah ya aiko musu me yasa aka ce ma'aika saboda duk wanda ya ƙaryata ɗaya ya ƙaryata su ne gaba ɗaya mu musulmi ba mu bambantawa tsakaninsu gaba ɗaya kuma har wanda zai ce ya yi imani da wani annabi bai ba imani to wannan shine tantagarar kahuri in ji Allah cikakken kahuri shine zai yi imani da wani annabi bai ba imani da wani annabi Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi kaga wannan wanda suke kafirce ma Allah da ma'aikan shi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suke so su bambanta tsakanin Allah da ma'aikan shi ai mun yarda da wannan annabin na Allah ne wani yarda da wannan na Allah ne amma wannan bu mu yarda da shi wannan ba na Allah bane kaga suna so su bambanta ko wa yaquluna minai nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mun yi suke cewa mun yi imani da wasu annabawan bu mu yi ba imani da wasu wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila baina dhalika sabila suna so su kama hanya rarrabawa tsakanin wa'annan annabawan da wa'annan tsakanin wanda suka yi imani da su da wanda ba su yi imani sai Allah ya ce su suwaye ulaika humul kafiruna haqqan kun ji inda magana take wa'annan su ne in kana neman kafurai na gaske to su ne kafurai ulaika humul kafiruna haqqan su ne kafurai na gaske wanda za su bambanta tsakanin annabawan Allah su kuma mine wa atadna lil kafirin azaban muhina lil kafirin azaban muhina Allah ya ce mun yi tattalin azaba ta walakanci ta kaskanci ga kafirai kenan mu mu bambantawa adawa sun sun karyata ma'aika shine sun karyata annabi hudu wani lokaci ne idh qala lahum akhuhum hudun la tattaqun lokacin da dan uwansu hud su adawa sunan annabin nasu annabi hud kasurguman katta ne manya ne jibga-jibga eh katta ne yanda ya kamata dan jariri wanda ake goyon shi in ya kauda da gudu sai ya je kano ya zo bai gashi ba haka malam babai ji haka malam babai kwatanta eh baka shi ba tarihin annabi musa da ya tura yushau da khalid ku je ku gano irin wannan samu da irin wannan katin za mu yaƙe su suka je suka fada gidan wani sarmayi ko arme bai ba suka katanga ce suka rasa gabas da yamma ko ina ne ma sai da yazo ya tace wani yazo ya dauko su kamar tattaburu ya dauko su ya ruwa su iya duduba ga abu da kunne da kafa kuma iya magana ana ji su an ya kai su gidan sarki yace sarki ku kalli wasu mutane wai ya mu ya mu ba sai annabi Musa sai a fada wannan ya gani ya ba wannan ya gani ƙarfin imani ku suwaye suka ce mu mutanen annabi Musa ne mun zo ne mu gan ku za mu zo mu yaƙe ku za ku zo ku yaƙe mu to sai aka naso su ku je ku zo kun shirya ku je ku zo annabi Musa ya ce in kuka zo ka ku gaya ma kowa abin da ku gani ni zan ku gaya ma dan in san yadda zan tunkari mutanen a ina da suka zo suka shiga gari ɗaya ya zo gurin annabi Musa ya gaya mai kai da ƙarshe suka zo suka ce kai Musa inna fiha qauman jabbarin wannan hugarin akwai miyagun mutane jabbarin masu ƙarfi inna lan nadkhulaha da karshe inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha
kuma ha fadhhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun subhanallah ku ji magana da suka faɗi mu hobu ma je ba matakal katin mutanen wannan suna nan mu ma je ba wannan garin suka ce Musa ka je da Allah da kai da ubangijin ka ku yaƙe su mu in yaso sai mu je mu shiga garin to kun ga ai abun tsoron ya kai tsoro tsoron ya kai tsoro to su annabi hudu ne Allah ya aiko ma adawa yace musu me idh qala lahum akhuhum hudu ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni ma'aiki ne da gare ku amintacce mai kiran ku zuwa ga Allah fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bi ni ku bi ni in shirye da ku hanyar da Allah yake so shi ma kuma ya gaya musu irin yadda annabi nuhu ya gaya musu mutanen shi ya ce wa mine wa ma وما أسألكم عليه من أجر نعم.
إن أجري إلا على رب العالمين ya ce ban tambaye ku wani lada ba fa ban ce ku biya ni ba wa'azin nan da nake muku ban ce ba sai kun biya ni hanyar Allah da nake gaya muku ban ce ba sai kun biya ni ya ce lada na iya gurin ubangijin talikai Allah nake so ya biya ni sai mi gaba
أتبنون بكل ريح آية تعبثون na'am وتنهتون وتتخذون أصناما وتتخذون مصانع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون نعم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا فاتقوا الذي- الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. نعم.
واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
To ku saurari maganganun da ya gaya musu za ku ga kusa suke da maganganun da annabi Nuhu ya gaya ma mutane shi. Ya tunatar da su da irin baiwar da Allah ya yi musu. Kuma ya gaya musu zo su bautata ma Allah zai zai tsirar da su. Ya ce musu da farko da ya gaya musu cewa ban tambaye ku ba wani lada ya ce a tabu nuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathun ta'aba ta'aba ta'abathun yace yanzu kun kama duk wani hili mai kyau ku duba al'adarsu sai ku gama ta da al'adar mu yanzu ku gani yaya ake ciki duk wani mm dakata alarama duk wani hili mai kyau kulli ri'in hili na sama sama tsakal gari mai kyau sai ku kama shi ku gina aya gidan wasa gidan wasa ake ne ta'abathun kawai kuna wasanni a ciki sai kun diba tankame mai hili wanda amfanin gari ne sai ku zo ku kwaɗa wani gidan silima ko gidan kokowa ko gidan mai hilin balo ko gidan mai gidaje dai na wasa kawai na wasanni kala-kala su kawai haka suke ku duba ku gani iya tunatar da su yaya za ku dinga yin wannan ku dawwama kuka zo duniya sai kun duba guri na kirki na mamaki inda za a yi abin kirki ko masallaci ko kuma gurin ibada ko gurin wa'azi sai ku zo ku kwada gurin wasa wanda yake shine yace wa tattakhiduna masani'a in an ce masani'a a lugha ta larabci ana daukan shi kamar sharika ma'aikata to amma anan ana daukan shi rami na yin abinda aka fassara shi anan rami na wanka piscine a yi rami a zuba ruwa ana wanka shine masani'a ana wa tattakhizuna masani'a za ku kama piscine shine ramuna kuna zuba ruwa kuna wanka kuna wasanni kuna gamuwa da maza da mata la'allakum takhaldun wai kace dawama kuka zo duniya kace dawama kuka zo ashe musulunci shi ya kawo duk wani jin dadi Bisin sai ka iya yinta a gidanka ma keken gida inna Allah yuridu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah in ya baka ni'ima ya ganta wa amma bi ni'mati rabbika Allah in ya baka ni'ima ya ganta kai babban gida kai fisin a ciki daga kai sai matarka ka kare ko ina ba a tsinka yau kuma daga nesa ga iyanka na'am ka kare na ci inda da shi ne da iyalinsa suke yi amma wannan ai ta zo ne amine a zargi ana zargin su me yasa kuke haka na wai kamar dawwama kuka zo duniya kamar dawwama kuka zo duniya sannan kuma yace wa idza batashtum batashtum jabbare idan ko kama mutun dan zalunci da mai shari'a ta ku ta zalunci ce kuma sai ku mushi kamu na ƙarshe na zalunci na ƙarshe idan za ku yi ukuba sai ku yi ukuba ta ƙarshe babba wadda take ita ce me yasa kuke haka nan iya gaya musu ni'imar da Allah ya musu me yasa yace fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bi ni in shirye da ku hanya madaidaiciya wattaqul ladhi amaddakum bima ta'malun ku ji tsoron wannan Allah wanda ya dada muku abin nan dai da kuka sani wanda ya baku abin da kuka sani menene ya baku nan ya zo da magana a jimurce ko to zai fassale ta sai ya ce amaddakum bi an'amin wa banin أمدكم بأنعام وبنين كما ها.
وجنات وعيون ya ce ya daɗa muku an'am busashe na jin daɗi dukiya na busashe wabanin ya ba ku iya wajen natin ya ba ku garake kuma ha wa uyun da idan dina marmari na ruwa ko ina akwai ruwa ga garaken ku sun yabanya duk inda kake so ka ci abinci kuma ga dukiya ya ba ku dukiya ya ba ku dabbobi ya ba ku iya ni'ima ta duniya ta ƙare an gama muku ita ya ce ku ji tsoron shi shi ne nike cewa ku ji tsoro ba wani ba ku ji tsoron shi ya ce ni ha inni akhafu إني alaikum azaba أخاف yawmin azim." عليكم عذاب يوم عظيم ni ina tsoron azaba ta rana mai girma wata ɗanɗanar ku wacce ce rana mai girma ita ce ranar kiyama to kashi irin yadda yake tunatar da su ni'imar da Allah ya yi musu yake gaya musu shi annabin Allah ne yake gaya musu shi ba wani kuɗi ba yake so yake kiransu zuwa kalmar la ilaha illallah to menene amsar da suka bashi قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين na'am in hada إن هذا إلا خلق الأولين annabi hudu ya yi kira ya yi kira amma irin amsar da suka bashi suka ce kai kalu sai suka ce sawa'un alaina awa azta am lam takun min alwaizin kai mu hudu daidai ne da kai wa'azin da kakkai wa'azin hu duka ɗaya ne mu a gurin mu fa kai irin wannan bakan magana ce kamar wanda suka gaya ma annabi shu'aib da suke cewa ya shu'aibu ma nafaqahu kathirun min قالوا يا شعيب أجل ما محمد بن- نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا shi ne kiran su ya kiran suka ce kai shu'aibu mu bin mu gane abin da kake faɗi ba bin mu gane wai meye kake cewa abu Allah ka ji ko irin wannan bakan magana kuma mu muna ganin ka kai mai ramni ne ma a cikin mu magana ce kawai ta kahurci to shi ne suke cewa kai mu ho da kai wa'azin da kalka yi fa duka ɗaya ne a cikin mu fa in hada illa khuluqil awwalin kawai bar wannan magana ce ta farko hulukul awwalin da suka ce ai amsal hadhihi al-aqwal irin wannan maganganun da yawa sun huce mun ji su waye ta ya dawo waye je ya dawo eh inda ba dadi ai da an dawo kenan duniya dadi ga lahira dadi gare ta inda ba dadi da an dawo ha ko kuma amsaluka anta ai mis- misalinka kai da suke ta falfadin wannan magana ba a gani ba ai duka dama sun bi sun wuce fasara biyu ce a kulukul awwal na farko malamin tafsiri sun maida sun fasara cewa ai wannan magana irin tatsuniyoyi ne na da kowa ya biya wuce wa ya je ya dawo ya gani wa ya je ya komo ai kowa da ya je bai dawo ba wasu ko suka ce a ai kwatankwacin irin ka masu faɗin irin wannan magana kawai duk sun wuce ba abin da aka yi an gane ko kun shi bakan maganar da suka gaya mai wa ma na hannu bi وما mu'azzabin نحن بمعذبين ai babu wanda zai azabtar da mu da kake cewa mun ba Allah za a azabtar da mu babu wanda mu ba abun azabtarwa bane ba daga nan me suka yi فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية na'am وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم su ma sun karyata shi ya yi kiransu zuwa ga Allah sun karyata shi annabi hudu fakaddabuhu Allah ya ce suka karyata shi fa ahlaknahum muka halakar da su gaba daya yayi aka halakar da su mutanen annabi hudu Allah ya halakar da su da su da mutanen samud وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
su da ƙarhi ya yi ƙarhi don ƙasaita wani tafsir yana cewa bayan gari suka huto suka ce sun shirya annabi hudu ya zo da shi da allah nashi a buga suka huto kati ne suka huto sai allah ya aiko musu iska eh inda suke cewa man ashaddu minna quwwa waye yi mu ƙarhi katta ne na mamaki ba dutse wa ƙato za su ɗauko su zo su yi sai su sassaƙe su yi ɗaki a ciki tafkeken dutse wai nan ne ɗakinsu ba wani katanga bace za a yi birgi a sa laka a cahe a shahe a sa fantar a'a sai an duba gwabreran dutse a sassaƙe shi a shiga nan mai ɗakin man a shaddu min naƙo haka suke faɗi sai Allah ya aiko musu iska mutane suna labtawa za su huta yaƙi da Allah wasu kuma tuni sun huta bayan gari sai iska ta so iska in ta ɗauke su sai ta wulwula su ta wulwula su daga bayan gari sai ta kawo su tsakar gari ta kawa su kan ciki kawahon su yi haka haka ta dinga maido su su yan gari suna kaloci suke ko shamuwa ce ta zo ko tattabaru ko mene ko kamar irin wannan guguwan ta ɗauki leda haka Allah ya halakar da su gaba daya eh jindullahi da yawa ne rundunar Allah da yawa ce Allah yana iya sarrafa komi ya je ya ma komi komi iya sarrafa shi ya je ya ma komi letir ɗin da aka yi aka sa su annabi kasu gara aka aiko ta cinye letir ɗin gara ta zo ta cinye rigar jikinka in Allah ya so sai ya sa ta shaƙe ka ka mutu a rasa me ya kashe ka bari ganin ta tsimma ce zaka keta sai ta shaƙe ka ka mutu eh ko ina akwai jindullahi cirnaka sai ai kuma ya cije ka kwana uku kana susa to ka gani jindullahi ne kawai ka yi laihi ga sabro na musiba Allah kiyaye mu to fa kadzabuhu da suka halaka suka karyata shi fa ahlaknahum Allah ya ce muka halakar da su inna fi dhalika laaya lalle a cikin wannan tarihin annabi hud akwai aya na mai hankali ya duba ya koma ga Allah subhanahu wataala wama kana aktharuhum mu'minin diyawa daga cikin su mafi yawan su ba su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle shi kuma ubangijinka shine mabuwaye wanda komi bai gagare shi ba arrahim kuma mai jin kai wannan shine anan zamu tsaya insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya amin abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana amin akwai tambaya guda daya lokaci yayi amma dai a gulguje zancen sha'anin ragon layya da dabbar layya duk dabbar da take da ciwo ko na ƙasa battalayya ko da gurin yanka ta kada ta kare to wannan kuma Allah ya tsayar da shi bayan layya ita ce tambaye Allah sa mun gane akwai ahkamu da yawa wanda aka yi wazi akan layya ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shiga mu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu amin Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta amin Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta amin ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu amin ya Allah ɗan kaso mu ka bude musu sabon arziki amin dalibai masu neman jarrabawa ya Allah ka bude musu su samu jarrabawa da take gaban su amin ya Allah ka yassara mana al'amarin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin cututtuka na zamani Allah ka kauda mana su amin bi rahmatika ya wahidal qahhar amin ya Allah ka sabko mana ruwa a kasan mu amin ya mugis a gisna ya mugis a gisna Allahumma agis biladina bil amtar wa agis qulubna bil iman bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin